أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وخاتم لما سبق ناصر رسوله وهذه نصرة المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ارزقنا من شر آياتك وخير الخالدين وخير الماكرين وجبر الظالمين وآخر الآخرين وإخلاق المنافقين وشر الأحزاب وأسد المعتدين وشر كل الأعداء ولا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقلل الناس في المهد وعلا ومن الصالحين Allah ya zama bayani kan wannan Maryam ya kuma annabi Isa alaihi salam sun da bayan da Allah ya kawo cewa inna hasabi adama wa nuhan wa ala imrana wa ala ibrahima wa ala imrana al alamin Allah yana ba mutanen Madina wa Yahudawa Madina suke jayayya da manzon Allah kan zama annabi Isa shine ya fara labarin tun daga tushe tun daga ainihin kakan ta maryam shi ne warwaro kakan ta maryam shi ne shi ma ne imrana har zuwa kan shi imrana din da labarin da kuma ta hannatu da yadda aka ɗauki cikin ta maryam da yadda ya faru tsakanin ita jaruman da kuma masu kula da gwamnati wajen rajin wani da ji ta maryam din da kuma da duk aka zo nan har kuma magana ji ta maryam yadda Allah zai halitta annabi Isa da cikin da ba tare da jin shi ba shine a baya Allah ke ce mana a ikalatul malaikatu ya maryam inna Allah yubashiruki bi kalmin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryam وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين التي سوى أواسع وتمرير أواسع مصر المنكر ألا تجوى تكلم على جوانسا شيئا سورة سبا المسيح ابن مريم sannan kuma wajiya zai zama mai daraja ne mai matsayi ne babban mutum ne ke duniya a nan duniya Allah zai ba shi annabta sannan walakara alajira kuma zai tashi a cikin manya-manyan masu darajoji sannan wajen rarrabina ko da cikin kwanta a wurin rana haka wajen alfishin ne wata ala ya yi wata wariyar shukka jima a ba ta dan su a nan masu motsa cewa babu ilhama wannan kuskure ne kuma da ke babu ilimi na ilhama ya kashe ta alƙur'ani kuma da wannan ba annabi ya ba wani ya ce da Allah ya ce kana abun kana abun siddiqa ba siddiqi ya ce a kuma da kuma annabi Musa ita ma ba annabi ya bace amma sai wanda Allah yana cewa wa ana ila ummi fi rabbihi fa idza kunti alayhi fa alayhi bi yadi ala tafadi wala tahzani inna raddu ilayki وجعل ka ɗauki ɗan ka sa a cikin akwati shi a ɗan ruwa kenan ka sa a cikin kogi bayan ta sa a cikin kogin aka ta kashe tsoro za a dawo masa da shi ko ma ba shi ma zai zama shi ma manzo ne a cikin manzon Allah ko ka ba annabi ya wuce amma Allah ya masa in aike ta ilhama aka so malaika da mutum ya zo ya fara masa sannan ga wannan anan Allah ya ce in qalatul malaikatu ya maryam ka tuna musu lokacin da malaiku suka ce ma'ana malaika da duniya to shi ne ko malaiku yace da ita ya ce maryam inna allaha yuwaffiqu bi kalimati yawm kuma da ko ta baya sai Allah ya ci gaba da ba ta labari zuwa cikin malaika da duniya bayan za a ba ta nan sunan ta basirun da maryam mai daraja أن تكون أولئك أولئك سبق الله جل سبق المناف والمرج وزي ما كان لمساعد لغة تلك الموضوع لغة إلى كلام ولا تسبق مريم سبع الله يا رب العالمين لغة تتبينها مريم إذا جئت سابقا فأشارت إليه لكي يكون الله جل دعما أعطيكم الإنسان الأولين yau da bai da aka tsanta ta kuma dan tana nuna annabi Isa sai annabi Isa ya kawo shi wa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alni qur'ana wa ta'ala ma kuntu wa aqimi as-salati wa zakati ma tuqayya har da zuwa karshen inda Allah ke cewa zalika isa ibn maryama qawl hasan da yake yi annabi Isa ya ba labari shi da bawa Allah ne kuma nan gaba Allah zai ba shi littafi Allah zai aiko da annabta zuwa ga Isra'ila kuma Allah ya yi shi albarka ne lokacin da aka haife shi da lokacin da ya girma da lokacin da zai bar duniya kuma shi ne biyayya ne ga jama'a duka annabi Isa ya yi wannan magana yana ɗan tsarkan a cikin tsoron da ba hadisi Allah ya ce mana sai magana suna da gajirai a tsoron ko ne na farko a jirgin da na zamanin da na ciyo lokacin da matan ramarta mai gidansa ta nemi a rayuwar ɗanfin ita bayan ta kira cikin ɗaki na kowane kowa ko'ina da ko'ina annabi yuwa ya yanka da kuma in yi dan fara kowa kowa sai ya buɗe in yi dan fara kowa kowa sai ya buɗe dama kowa kowa hawa kowa ne na ƙarshen sai kuma ya kuɗewa ta kama rubai a kan lallai sai ya biya masa bukata tana kama riga ko ba na kuɗewa tana jan rigar rigar ya yaki sai ga mai gidan a bakin kofa annabi ya kuma yana numfashi na kuma ya ke yi ta mata na numfashi kuma ga riga a yaki sai sai sauri ta ce ma da mawu mana a ba da bin halitta kuwa ni ranar da suna hawa ba zuwa ne kace me yasa ka kawo mutumin da yake ne kwanta da matarsa ka ga sharri sani ne yaki sai ta da shi magana sai ku sai san mun ku ta bada lamu abu da zai ya kwanta mu da shi mu da kana san da shi kuma ta san cewa ta kai ku za a ce a ce ake ji shi kuma ana san da shi kuma sai shi ta wuce kuma ta kai a kai gidan gidan gidan gidan yaki a yi hukuma sai shi a zama yin kuma sai shi ba wani ba haka ba da aka kowa yin tilaka sai mun wani jini jinjirin kuma ɗanyar wata ne mutum a kawo jinjirin jinjirin shi ya ba da jela ya ce in ka daga min kuɗa min kuɗin fasada ka tuho min zaɓi jina wa in ka daga min kuɗa min kuɗin fakaza ba wa kuɗin zaɓi jina sai jinjirin ya ce a kowane don annabi yawuwa in ta gaba ne ya yaƙi ta faɗi gaskiya shi kan yaƙi in kuma ta bayan da ya yaƙi to ta yi ƙarya annabi yawuwa ne da gaskiya da ya faruwa sai ya samu wani ya yaƙi ta baya abin da ya sa ya bada wannan shaida haka duk namijin da zai faɗa wa wani ai ta gaba ne ko kaga tana wata fatakanta irin ba zai yaƙi sai da ya kamata ya yaƙi ta gaba ne ta ce ku idan idan ya yaƙi ta gaba ku ta faɗi gaskiya a zai yi ku da bai da basira amma in ta bayi da ya yaki to ya nuna yana gudun kwatar rai ne ta kama da zai zai ya yaki da baya za ka tsakari ƙarya a cikin kowane ne gaskiya da aka zuwa kuma ya samu da zai baya ya yaki kaga anan shi wannan jinjiri shi ne ta farko wanda ya fara magana yana zuwa mamuyo to sai kuma tun annabi isa wanda Allah ya fara mana a wannan aya wanda ya nuna ta kuma ne wannan sai kuma dubai a wannan wani a cikin bani Isra'ila ya fara sassa yana ibada a cikin kan wata wani ne haka sai wata mata su sani ma kan yi kwanta da ita yi sai ta samu wani gaina ku ya kwanta da ita ya kwanta da ita abin da ya faru shi wannan wani yana sallah sai ya kuma sa sai kiransa yana fara su sai ce an wani sirar ya kuma na ne ko kuma su kuma da sallah sai ta kuma da sallah ta ƙara kiransa bai amsa ba ta ƙara kira bai amsa ba sai dai kuma mummunan addu'a ta ce Allah ya haɗa ka da sharrin kawai to sai wannan abin ya faru ita wannan kawai sai ma su yi wani wani sharrin cewa shi ne ya mutu ciki. Wannan kuma duk inda aka samu babu Allah mai biyayya mai tsoron Allah a gari sai ka samu masani a gari to duk wanda da zai kama hanyar Allah to dole ya yi haƙuri Allah zai jarraba kai ya gani abin nan naka ko da Allah ne kamar yayi hadisi mun Allah yana cewa kullu nasu sala al-anbiya thumma al-awliya fa al-amsal bil amr shi kenan sai wannan da wannan da wannan wannan hadisi suna zagara da suna ce da yi ba da kanya da ban ma su ne wai kuma wa Allah ga shi nan ga kawo shi a kawo shi ana duka har ga bansanci sai kai ga abin da wannan mahadarsa kana da shaida sai ce eh ina da shaida shi ya san abin da ya sa wannan malaki ya sa ne ba shi ya kuma ba shi na wannan ne kira iyaye wannan iyaye mata mu rinka ma ya yi ma addu'a da shi Allah yana jin addu'a kuma fiye da kuma sai addu'a ba za a kan ɗan wallahi wallahi sai ya ji domin annabi ya ce idan uba ya kine wala sai ya kwana arba'in kafin kiwon ya fara yi amma idan uwa ne take a lokacin kiwon zai fara yi ina jin ko a gwamnati akan ba da gwani a ce ba za su sai lokacin da zai fara aiki ko an nada mutum a matsayi amma ba zai fara aiki ba sai ranar kaza ga wata kaza ba na ba a hukumar za ta shi ko take immediately take a lokacin ana ba shi murani yana fara aiki to a duwa kowa take ne tana jin addu'ar a lokacin ya fara aiki amma na kowa sai ya kuma na abu ne sai shi wannan wani yace ya zama abu da yawa kashin nan ba ko kowa ne amma yana so a bashi dama zai yi nafara da ta'a biyu zai tambayi ɗan da yake cikin da kowa ne ba ba ika ce yana fara da ta'a biyu sai ya zo wannan karawa ne ya tsaya a wanda ya ce wanda ya cikin kai yaro wane ne ma'aikarka ɗan yana ciki sai aka ce yana magana yana cewa gaina ko wane kaza ne gaba kaza shi ne kubana ba wannan wani ya kama ba kaga wannan jini shi ne duk wanda ya yi magana a kafin ya girma yana cikin ma mai duniya sai kuma wata mata wanda Qur'ani ba mu labari ce da wasu hali za su zuru wa yawmin mawud wa sayyidin mansur wa ila ashabil mawud annabi zatul mawud an yi wani azalimin sarki wanda ya kara kuma rayu a wannan wuta duk wanda bai yi imanin cewa shi ne Allah ba sai sa a jefa shi a wuta ya yi ta jefa da kuma a wuta a wurin ita wannan mata da danta sannan hannunta za a jefa tana jin tsoro ta ɗan ita mata ba ma mu faɗa an yari ne a cikin wutan shi a tsarin da ya gani ya tura a wuta kuma ba janna ne kuma wannan jinjiri ya yi magana yana jinjiri sai kuma shi a zafin nisa وإنما الإمام البخاري أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم zai yi magana da mutane lokacin da yake zuwa magoyo wa kahala da kuma lokacin da ya kai gozo lokacin da ya kai shekara talatin zuwa talatin da bakwai sannan kuma da tsari kuma yana cikin mutanen kirki bayan Allah sadalai mutanen kirki duka wannan ana ba da labari ne kafin a haifi annabi Isa قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قدى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال رب أن يكون لي ولد ولم يرني بشرا قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيقول الله يتكلم في مريم بايع الله لا بايع فإن مريم قالت تسر ولي ربي يا ولي أنا يقول لي ولد ta yaya ta ina ta ce kasance a gare ni ta ina zan samu ɗa walam yasuni bashar wani mutum bai taɓa shafan jikina ba ni ba taɓa aure ba kuma ni ba kawo ba bace ta ina zan samu ɗa kaga ka mai da shi da abin da annabi da bayyana ya faɗa lokacin da yake so a bashi da annabi da haya halatta ne ya kuma ni wani ta ina na zai kasance gare ni wa wani rasu zuwa shi ne ba a wurin shekaru kuma na kai girman shekaru wurin shekara da ni da ishirin ita ma a nan ta ce wa lam ya mutu ni ba jaru wani namiji bai taɓa shafan jikina ba ni ban da miji kuma ni ba faruwa ba ala sai ni gode ce mata kazalika Allah ya faru ma ya kamar sai yadda Allah ya faɗa cikin nan cewa zai baki din haka Allah kuma zai yi Allah yana halitta abin da ya so lamarin Allah idan Allah amran idan Allah ya hukunta al'amari yana so zai yi abu fa inna ma yaqulu lahu to ya kace da abin da ya kun kasance fa yaqulu abin da ya kasance yadda Allah ya so anan an ce kun kauran da ma'ara an kawo ne saboda haka zama ya gane ka ne wanda ya kama ne amma lamar Allah ba ma sai ce ko ba yanzu ko kai ne idan kana so ne kai ka za ku sai ka ta yi duka nan sannan ya kalla idan kana so ko nan kai duka kana sai ka ta yi duka sai ka ta ko nan ka ji ko sannan ya ji idan kana so kai ta jiya sai ka ta ko ba ta ka ki da ka a'a da kai niyya ko sai ga wannan idan kana niyyar kana komai hayaniya in dai kana so kai kallo ne sai ka hankali ka ya koma wurin kallon gidan ka ya koma ya kasa haka da kowa ga wani idan zuciyar ka yayi niyya ka ji magana daga zuciyar ka yayi niyya kullum ka take niyya da abu da kake so amma idan ka rika baya wuri ko ana magana ba za ka san ya ji ba ko da ne an ka rika baya wuri to kai ma kenan ba sai ka ce kalla ba ba sai ka ce ji ba za ka za za ka zuba ne ana wannan ya kawo kulli saboda hankalin mu ya gane ni amma da ba wannan ba sai ya ce kurwa amma da inna ma yaqulu rukun sai ce ba ku kasance ba ya kuma ba ku sai ya kasance da ba shi Allah yana yin yadda ya ga dama a inda ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama idan ba ku ba farkon annabawa annabi Adamu ba ruwa ba ruwa ƙarshen annabawa kuma wanda daga kansa ba kowa sai manzon Allah annabi Isa ne shi kuma ga kowa amma ba kowa wanda shi kuma Allah ke mu ga uwa ga uwa annabi Adam ba uwa ba uwa kaga Allah yana da iko zai iya yi ba uwa ba uwa yana kuma da iko zai iya yi ga uwa ga uwa ya yi iko ya yi ba uwa ba uwa ya yi iko ya yi annabi adamu ba uwa ba uwa sannan kuma Allah yana da iko ya yi ga uwa ba uwa kamar yadda ya hawa an ciro ta a cikin annabi adam kaga annabi adam ne uwa amma ba uwa sannan kuma yana da iko ya yi ga uwa ba uba kamar yadda ya yi annabi isa a nan ya turo annabi isa a cikin uwa amma ba uba kaga yana da iko ya yi ga uba ba uwa yana da iko ya yi ga uba ba uba na ga Allah da iko ne a kan komai inda za a ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne a kan komai duk abin da Allah ya iko ne shi zai yi to sai sa annabi Allah ya ce a faɗa wa cikin قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى يوم فعل أمري يقل سيد أهل الزمن يكون بينهما ذاك الله يكلم يا لسان الإنسان وهو بابا نعم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمه ولبرص وأمي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
sannan Allah ce wani ba labari ina cewa bayan mun halitta shi a cikin kibabu miji wani asirin wani kitaba kuma za mu sanar da shi littafi za mu sanar da shi rubutu wani hikimata da kuma iya hukunci Allah zai ba shi iya shari'a wata wata kuma za mu sanar da shi littafin a taura wanda ta farko annabi Musa alaihi salam sanarwarin ne kuma shi ne kuma za mu ba shi littafi mai kuma injila duka wannan Allah yana baiwa ga kuma annabi Isa labari duka wannan baiwa Allah ya yi waɗanda zai ba ta ne Allah ya ba ta to duk kuwa yana so ya ji abu mai daɗi a kan ɗansa yana so a ce ɗan shi ya fi kowa daraja a duniya haka da kowa haka kuma duk kuwa baya so a ce ga ɗan shi ya fi kowa lalacewa wani ma za ka gani idan an gida akwai sai ga ya kwata kaya ma ya bar saboda kai wani ma ka ga uwa ne sai ga ciwa ko ya kama ta mu ba saboda bakin ciki dan ta ya lalace da ba ko uwa ko uwa yana so a ce dan sa ya zama da kirki kowa ina so barka ina sa aiwa ne ai da mu wance kai Allah shi albarka duk uwa yana sa barka za ka ana ana karantar da mu ya ku al'umma mu na Allah kullum mu dinga roƙon Allah Allah ya sa albarka cikin duniya da yawa kuma ana ana ba ta labari Allah ce wa annabi wal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil za mu koyar da shi iya rubutu sannan kuma da iya shari'a kuma za mu kuma da shi littafin al-tawra kuma za mu ba shi littafin mai suna injila sannan bayan wannan wa rasula ila bani isra'ila kuma za mu bai da shi ya zama manzo za mu aiko wacce ya zama manzo ne zuwa ga bani isra'ila tun yana jinjiri dama ya ce tsara yi abdullahi ko a tariyar kitaba wajen alami wajen alami da shi'a ita mutu shi ba Allah ne a tariyar kitaba kuma Allah ya bar littafi har tun kafin littafin ya roma ya ba su labarin Allah ya ba shi littafi sannan kuma Allah ya sanya ni annabin Allah ne yana jinjin yana kare to shi ne Allah yake tabbatarwa wa rasulan ila bani Isra'il kuma Allah zai da yau da zama wanzu zuwa ga bani Isra'ila to jama'a wannan annabi Isa ke da ni na kuma annabi Muhammad daga masu tsaye cewa sai da amina ya kuma manzon Allah ta ba da labari farko ɗaukar cikin manzon Allah wata farko ta ga annabi Adam ya zo wurinsa wata na biyu ta ga annabi Shizu ya zo wurinsa wata na uku ta ga annabi Nuhu ya zo wurinsa wata na uku ta ga annabi Idrisa ya zo wurinsa wata na biyar ta ga annabi Musa na shida ta ga annabi Ibrahim na bakwai ta ga annabi Isma'il na takwas ta ga annabi annabi annabi Yunus da kuma ga annabi Isa duka waɗannan suna zuwa suna ba su labarin cewa ta ɗauki cikin wanda Allah bai yi kuma Allah ba zai yi shi ne annabi Muhammad sannan kuma da wata ya kai tara ta ce a daren farko ta ba annabi Ibrahim ya fi koranta wata annabi ya ba har ne a fashe ta ne na goma sha biyu sai ta ga annabi Isma'il shi ne na ƙarshe wanda shi koran da ya ba ta labarin cewa lallai haihuwar mamman Allah yana faruwa. Za ka ana anan shi ba ma kenan Allah yana ba da labarin duka kuma haife shi a haka ba ga kuma ga abin da zai zama ga abin da zai zama ina kuma shugaban halitta a nan Muhammad. Za ka dukkan musulmi koya da ya yi imani ya san koya da lahira ba wani mai daraja irin wannan duk mutum ya san wannan saboda Allah ya kusa da kuma ba ku da ba ku min ma wanda da Allah wa rafa ba ku da daraja na ka ne ku wa rafa ila bani isra'il sadan kuma a ani kaji ku kuma ni din nan hakika na zo muku bi ayatun rabbikum da aya shi ne mu'jiza daga ruwan ubangiji ko Allah ya ba ni mu'jiza in na ce mu'jiza abu da ke nufi da mu'jiza ma'ana abu mai gajiyarwa abu da wanda bai yi ba ko annabi ya kan yi shi ne mu'jiza za ka ji karfi iko bi ayatin min rabbikum ni na zo ku da aya shi ne mu'jiza daga wurin ubangiji ko wanda zai gaskata cewa idan nan manzon Allah ne zuwa ga bani Isra'il shine ne anni ya akhluqu lakum min tin nakar halitta muku daga cikin karo ni muku sun kuma alaiku kamar sun mu fa abuki sai kuma asmin mutum ne kuma fayo fayo kuma ayyar kuma ayyar bi idinillah sai ya zama mutum ta cikin tafiya da Allah annabi Isa yana haka sai ji kuma yi yunkura in yi yunkura sai yi kasar da wani tsoron sai yi wani jemaki sai yi kuka numfashi a cikin jemaki da yi kuka numfashi sai jemaki ya kashi yana kashi da kowa yana faru amma idan shi ne yadda ba kowa ko sai ba su yi ruwa ba shi duka wani kuka Allah ya ba ni wannan sannan wa umri wa lakma ina ina warkar da bakawo wanda ya zama jirin baya gani idan an kawo shi gabana na kan warkar da shi in ji annabi Isa an kawo masa wannan wuri wanda gaba ɗaya ma ba suka da ƙeyar da suka fi ƙarfi amma yau da Allah take Allah ya fitar da ido ya fitar da hanci ya fitar da baki ya fitar da wani duka da addu'a annabi Isa sannan wala rafa ina warkar da mai ciwon ne wanda ya zama yana da ciwo irin na mene me yasa Allah ya kawo mene a nan saboda ya fi kowane ciwo ba da warkarwa ciwo kuma sa idan an kawo gaban annabi Isa annabi Isa yana warkarwa mutum ya koma ya warke ya abin da yasa Allah ya ba annabi Isa haka domin idan Allah zai aiko annabi Allah yana duba abin da ya fi shahara a zamanin to sai a ba annabin abin da ya fi na wannan zamani saboda lillahi mutanen rama idan mun duba annabi Musa shi an turo shi ne lokacin da ake nuna shi da dabo a sa ita ce ko sanda ya zama maciji annabi Musa sai aka ba shi sandansa yana sarrafa ta yadda ya ga dama wa ma ta tafiya ni ka ya mutu qala ya asaya atawakkal alaiha wa ahudu biha ala kadhibu wa hiya fiha ma'alikun ukhra sannan annabi Musa idan yana jin yunwa in ya ajiye ta sai ta zama abinci irin shi sai ya zama ce kwakwani in ya gama kuma sai ta koma sada in ya yi tafiya ya gaji sai ya aje sandan sai ta zama abu hawa sai ya hau kafin idan yana so ya yi bacci ya gaji rana ya yi yawa in ya aje sandan sai ta zama mutiya da ganye ya kwanta ya yi bacci ba ka rasa a wace duk abin da ya ga dama wani ya siya ma'arin kwakwara sannan duk abin da ya ga dama yana yin ne to a zamanin da aka yi ko a daga kuma ana nuna kulun musayi sosai ne ya zama wani fir'auna ya ajiye sanda ta zama kijiya ta hajiye dukkan abin da mazafukan fir'auna ke da shi ku za ka shi ma da shi ba sai aka aiko a zamanin da ake nuna warkarwa in mutum ba lafiya a yi addu'a ya wanke to shi ka tafi kuma ka tafi da shi ba ba ma wanda ya ba lafiya ba kai wanda ma ya kuma yana karewa ta karewa maganin shi da aka nafi sa Allah ya ba shi in ji ɗauki asa an yi dokura an yi kura ta da zama kuma suna tare idan mutum ba kawo baya gani ya kan warkar da shi mai ciwo mai ya kan warkar da shi to amma muna mu annabi annabi Muhammad an mai koyi ne lokacin da ake nuna fasaha da ilimi sai Allah ya ba shi littafin da ya gagaru kuma ya yi rayuwa da shi na fara kuma da Qur'ani da ke hannun kanan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma ga shi yana nan kyau in ka tara wasanni guda ɗaya za ta gaba Allah ya sa Qur'ani a cikin zuciyar bayansa ko da ta kake yi kana karanta Qur'ani da ka jaba da ta yara in misali inda yake da fataha akan sani sai ka sai ka ba shi tara sace wala wurin nan ba fatara ba ne ba kuma ba fatara ba ne fatara ne don kuma ka sa fatara ta ta'a sidra ne sura ne a fatiha injina sidra ko injina sajin nan sidra ne ko sura ne sidra ne ya qur'ani kenan Allah bai ba ya ba shi da ba ne ba dukkan mutanen duniya har ma Allah yake idan kun ce ku wannan masu gaskiya ne irin manzon Allah ko haɗu da gumakan da iyayen gidanku duk ba ku kawo ko da misali ko da kuma ɗaya ne mai aya uku misali kamar ba za ka ko ina ja'a ko inna a ɗaya ka dole a ko da zai ba ku za ka sai Allah ya ba mu matsala da tabin da ya gaba da duniya amma wani malami ya ce inda a ce akwai wani annabi da Allah zai aiko a yanzu bayan manzon Allah fatan Allah ya riga ya ce ma kana Muhammadu da ba a hadin zuwa jami'in Umar ka ba kuma ba ya ce ba ba ba ta da yi ko in ba da Allah ya riga ya ce Muhammadu Allah ne ko ba yace in da ba ko wani annabi a wannan zamani a ba shi hujja me ka wata ba shi a zamanin su me ka wata ba a nan a ba shi ƙarfi a ba shi kyau me ka wata ba shi kuɗi yau in karo ne kuma yau duk abu da kake da da ba ku baki ma kun bari da ba baki in wani ma zai mu zai ya fara ku wani ko ayi ku kan kan kan kan ko da la da kan da ko ku ne ku ya wa mu bari da ba yake baki ne shi kuma ta ba bari ne ba kana wai ku ya da inda za ba inda za ba wannan annabi a wannan zamani guda kuɗi ne ga wasu a bai wani lokacin da Allah ya kuɗi da zuci ya kalla ya kalla sai ce rabbi ya ubangiji ma haza menene wannan sai Allah ya ce masa ya ji min haza ma ita kuɗi kenan sai wani ya fara wannan abu ne da kullum mun yi kuɗi a ciki duk wanda yake son ki koyi zama ba da Allah ya yi zama Allah da ruwa yadda ake bauta ma kuɗi da a ce haka ake bauta wa Allah da duk mun san wannan wallahi da zai zamu rinka yawo a kuma duk ya wa Allah mun yawo a kuma yadda muke bauta kuɗi muke neman kuɗi muke gado kuɗi muke ciyawa kuɗi idan mutum na tafiya kuɗin sa na aljihu duk imanin sa kuma da yin rubuta kan sa da amma da Allah ya kuma tafiya karbin ya fadi ina da babu ko zai dawo eh amma kuma da wani kuma da kuma da kuma da kuma da ranar da zai wuce a rana da a ce yadda mutanen duniya suke bautar kuɗi da aka suke bautar Allah da kowa ya zama wajen yi to ina mace gani yanzu kuɗi ke wani abu duk abin da ake yi din nan kuɗi yanzu a karkashin nan da suke nema masu kowa shi da suke nema kuɗi wanda ya kawo da masu suna cikin daji suka sai an bada da suke sai a bada gida ko gona kuɗi ka ta zuwa kasuwa ka ga mutum tsirara ina yin bayan gida tsirara kuma ke da zuwa kuma yanzu ya zama yanzu babban babban yin zama na yanzu da a kasuwa ta zama ya tuɗe ina zago in yi zago ko kuma su ke kasuwa duka da yasa ake wannan za a zama a kasuwa da mafi ji ina turawa a cikin wannan ina turawa a cikin rigar za a yi za a yi haka kowa ya san mafi ji abu ne mai hadari ko amma me yasa yake yi kuɗi za a zama wanda kowa ina tura hannun a wani kowa kowa ya san kowa haka yi ne amma za a zama wani yana yi da yasa yake yi kuɗi za a zama wani da ruwa ana kiɗa yana kiɗa wa jikin ruwa a kasuwa an kewaye ana kallon su ana da yasa yake haka ya san cewa magani ne in ta ba ta da zai faru ba ki amma sai da ana yi za ka ba abin da kuɗi baya sawa yi ko duk abin da na rayuwa to kuɗi da jika ba da kuma ba kana tsammani da a ce Allah zai sa a ce a masallaci za a ji malaika da da kawai ina ɗaya wa sai koma duk wanda ya zo ya shiga za a ba shi da musamman kawunan kashi kashi duk wani shirin da kawai sauran mazala ya ce wanda ya zo jami'i ina da lada ishirin da bakwai da a ce ana zai aji mala'ika ne a bakin masallaci ruwan da zo dubu ashirin da bakwai da ana kana za a kuma sallah a gida na ba wallahi wani inda ya faɗa ki jawo da zai kuma da zai zauna sai a kuma tare saboda yana wani kar ya tashi wani ya zauna a wurin wani malami ya ce shi da liman ma liman ma ya saka ce za a su wani to amma sai Allah ya koya lada aka bayyana kuɗi don a bakatar domin a tace na tacewa a zuwa da rawa kisa Allah ya koya lada da a ce muna ganin lada ne da muke ganin kuɗi ba wanda zai wafa da imanin ba amma sai Allah ya koya lada sai aka bar kuɗi a fili kisa duk wani koya a kan kuɗi kowa za ka samu ina ba وقد الآيات يا أيها الذين آمنوا إن أموالكم إن إن إن أموالكم إن أموالكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ما تركوا لآياتكم فبيوكم مصمم إذا تكاثروا كل ما تبقى تكاثر سورة الله الله أقول sai dai idan sun tabbata cewa in ba ka nan akwai abin da ba za su ba to za su ci gaba da wannan haka shi manzon Allah sai Allah ya ba shi littafi da ya gaba dukkan littafan duniya gaba daya to sai sa anan shi da sarki Allah ya ce mata zai fara wa cewa duniyar gobe ko kuma ni dan nan zan rayu bakacce wanda ya mutu amma bi izinin dukkan izinin Allah annabi Isa Allah ya ba shi mu'jiza ya rayu bakacce a zamaninsa akwai ya raya azar azar din wato wani mutum ne wanda ya zama abokinsa ne ba sa ruwa amma ba ruwa ba ɗaya ba daga inda annabi isa yake zuwa inda azar yake tafiya kwana bakwai to azar din ya mutu to aka so ba fara annabi isa ka mun ya zo har an binne azar din sai ta kasa kamar azar a kawo kamar ya tsaya kan kamarin ya wuce Allah ana ya tada azar har ya yi aure ya haifi yaya sannan kuma akwai dan wata tsohuwa dan kenan baya daya har sai ya wuce sai aka zo wucewa da gawar dan uwan tana kuma tana bin gawar tana kuma tausayi ya kama annabi Isa sai ya wuce Allah Allah ya daga dan ya kama hannun dan ya daga shi ta ji zama jinjinsa ya sa kayansa har nan ma shi ma ya aure ya haihu sannan akwai dan asir wani mai karɓar ukra ne shi ma ya fita annabi isa ya roƙi Allah Allah ya raya to sai mutane suna cewa duk wanda yake rayawa nan sabon mutuwa ne in gaskiya ne shi ne rayawa ne ai akwai samun ɗan annabi nuhu a lokacin kuma samun shekara dubu hudu in dai gaskiya ne ya roƙi Allah samu ya tashi ma sai ta kawo kuma lamarin samu da aka zo da shi ya tsaya kan kabarin ya kira kuma samu shi ta hanyar yadda da Allah sai kabarin ya tsaye sai ka samu ya tashi amma kuma kansa ya yi kurkura sai ta samu lokacin tana raye ba kurkura wanda ya fara yin kurkura a duniya annabi Ibrahim shi ne fara ganin kurkura a rayuwarsa amma kafin shi ko za ta shekara duk nawa ne ba burbura a lalata da nan annabi ibrahim sai fara yin burbura da ya burbura ce rasu na hada menene wannan sai allah ya ce masa ya ibrahim haza du'a'u natsuwa ne wanda suna kusa da su ne kasancewa a kusan gini da ka duk mutumin da da ya gajin da baki ne ya ga gaji ya zama bari to ya kamata ya zama in da kana wasa ne to da za ka yi dana yanzu ko shuka ne a gona da kore ne sai ya zama ya yi baki baki ya yi jaji jaji dan Allah ina zama alama me ko ma gona ne a kan bishiya haka ya yi ja me yake nuna alama ina nuna alama ya nuna kenan ko a kowane lokaci za a yi wanda ko to duk mutumin da ya kurkura a kansa ya kamata ya zarto inda kana waki kana ganin cewa kai yaro ne kada kurkura kada kada ka rubu kada ka neman dai kana tabawa kana hauka jewa ba ka wurin gemu duk rashin barin gemu ka zaka tafi kaza ko ko da aro gemu zai ko zai jari wai zai ko ta bi ba ne ruwa ai kurkura da kaga kurkura to kada su kana wani kawai Allah ta ba ya ba wanda ba da kurkura annabi Ibrahim to sai annabi in na ce wa babu ne da aka yi bari ita kiran da nabi na dauka cewa ta ci kiyama ne ta ci ya sa kai da yayi furura da ina roƙo ka roƙi Allah ya bayyana ni in koma in kwanta domin har yanzu na cin mutuwa bai rabu da kuma ba to sai shekara dubu hudu da mutuwa amma yake na cin mutuwa har yanzu yana mutuwa Allah ba ba suna shiga da za ka annabi Isa Allah ya ba shi mu'jiza wa uliya da mawke bismillah ina raye matacce wanda ya mutu amma da rayuwar Allah amma shi annabi Isa sai ya ce ku bismillah kuma shi ne amma shi manzon Allah wata rana ta kowa a Madina sahabiya ce dan da yawa sai ya ga wannan sahabiya Allah sai magana ya zo nan da na'ila yana zaune a kofar gida yana jiran a gama wanka a sa da kabari a fito da wannan saurayi ya sallace shi a kai shi da shi sai aka ce ba tsohuwar ga manzon Allah a kofar gida a nan ya wani sai da kuma da kuma tana kuwa tana cewa da manzon Allah babbar garinmu na dawo nan baki na wurin kama sai da wurin bala'i da wasiwa to ga shi ni na mu na zo madina wurin ka an dan na muke na guda daya amma ga musiban ya biyo da har nan wurin ka idan ba kai da abu nan na ku annabawa kan nan nawa ya dawo ba to ni ban rabu da bala'i da musiba ba kuma kai Allah ya ce kai rahman Allah sai ban Allah ya yi sai ka kun yi da ana mara ba kai kai tashi mutuwa bayan zuwa to an yi tashi ya rayu sai da tsohuwar mata ta kuma da Allah ta shekara ashirin mata na tsawon kafin mutum kuma ba za ka annabawa Allah ya ba su mu'jiza suna roƙon Allah Allah ya tada wanda ya mutu to duka wannan mu'jiza Allah ya bai wa annabi Isa alaihi salam amma kuma abu ba ma mu a kuma Allah duka na ya ba mu wannan abu zala yanzu a yi abu kuma ya tashi a sama a zala yanzu babu yanzu jama'a babu yanzu ba ba ne sama ba kana cikin sama ba ma ya sake ne ba da ba ɗiban mutane ke yi kudin ɗari biyar da wani abu kayan jirgin sama in yi bauta sai an yi tirela tirela kusan bakwai ko takwas da kaya bayan ya ɗibo jama'a amma kuma zai tashi a sama ina tafiya cikin aminci duka wannan albarkar wani albarkar wani sannan kuma yanzu idan ka je asibiti za ga an cire numfashin mutum an sa a cikin wahuta numfashi yana cikin wahuta sai kuma an mutu aiki ya mutu sai ya yi awa bakwai awa takwas bai farko ruwa amma zuwa can an jima sai ga ya dawo har kuma hira da shi duka wannan albarkar wane ne albarkar manzon Allah ne duka wannan mu'jiza ne na annabi Isa amma mu Allah ya ba mu al'umma manzon Allah sannan yace wa qur'an fi qur'an kuma zan dinga ba ku labari shi ma ta akuruna abinda kuka ci wa ma tattafiuna fi buyutikum da abinda kuka koye a cikin so kuma ina da kuka zan ba ku labari annabi Isa in ka zo wurinsa sai ce maka da safe da abuwa yau nan nan ka sha shayi da wuri ne ko kunu ko ka ci ko miyan kaza zai baka labarin duk abin da kake kuma ce ba ko an jima da barbarwa abu kaza da kaza za ka nana yanzu na sami biye haka ne filan ce a shekarar da wani mayu biyu sai ga mai sai ga na hudu ko ya ta bi ta yana ba da labarin abin da aka ci da abin da za a ci abin da aka koya a cikin so ba yana ba da labari ce a cikin nakinsa akwai doya guda kaza akwai shinkafa falo kaza akwai garin masara falo kaza akwai kaza kaza duk zai baka labarin abin da ke cikin cikin cikin gidanka wanda ka koyi wata rana akwai yaran da suke zuwa karatu a wurin koyon karatu a taura to in suka zo sai suka ba su labari kai ka ci kaza kai ma ka ci kaza kai ma ka ta kaza to sai sun koma gida suna ba iyayen su labari sai iyayen su ta kai mutum na mai ne sai su koya yara a gida annabi isa bai ga yara ba sai biyo ba ba sai ina almajirai na suka ce ba sa na sun da ba ba inda sun mutu a bayan kowa ba su ce a aladu ne dukkanin aladu ne ana buɗewa ta sun zama aladu ya ba a cikin isa yana ba da labarin abin da aka fi ina ba da labarin abin da ba a cima a gaba sannan ba ta tafiyo da su biyu biyu sannan kuma yana ba da labarin abin da aka koye a cikin gidaje a cikin lafar to duka wannan kuma a kuma wannan Allah ya ba da da yanzu a asibiti ba akwai wani inji wanda idan aka aka sa a kan jinka sai ga yana zama komai na jikin gaba ko kuma babu jama'a sai ka kai ma kana kallon kayan ne da kana kallon ga hanta ga koda ga zuciya ga hanci kana kallo ga komai kana kallo ga dina duniya ka ga duka wannan albarkatun wane ne albarkatun sallallahu alaihi kuma yanzu ga wani kenara da aka yi ko an sa a cikin gida sai a sa kuma wani gida duk wanda yake wucewa kuma gida kana cikin nasi kana kallon wanda ya zo wurinka ba shi ko ba ya tsaya kana kallon kowa ne in wanda kuke san gani shi ne ka ce abu da kowa in wanda ba ka sani kuma ce a ba ka fada da shi ko wanda ma duka albarka ba ne ne duka albarka ba ne Allah da ka ji sun da ni zalika lalle su waɗannan abubuwa da Allah ya ambata mana a nan la ayatan lakum wallahi aya ne a gare ku in kuntum mu'minin in kuntum mu'minin na'am ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومثبا لما بين يدينا من التوريث والأذن لكم ما ضل الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم yanzu kamar ce muku wa musaddiqan kuma na zo muku ina ne gaskatawa lima baina yadayya ga littafin da ya zo kafin yin zo min at-taurat da daga at-taurat sannan wal wajin da ku ba da nabi sallallahu alaihi kuma na zo ne domin in halatta muku wani abubuwa da aka haramta muku da aka kuci da ka zo ba annabi Isa an haramta muku cin kifi ba ka cin kifi an haramta muku cin ababa ko kaza ko talakalo ko dai tsuntsu wanda yake da farce da kokorai ba dama su ci amma zuwa annabi Isa Allah ya halatta mu kamar yadda kuma kafin Allah ya aiko manzon Allah da ta yi da kayan sadaka kayan sarago ko kayan saniya ko ka soke rakuni ba da ba su nama sai dai a ajiye Allah sai su koro na farin kadar da sai da zai su kai abin sai ya koyi Allah ya karba kenan in kuma ka yi saboda su ko ka yi ko bayan gida sai dai ka sa su ne kai ka goje wurin sai ya yi jini shi ne ka yi sarki in kuma yanzu a cikin tufafi to sai dai a sa abu a yanke wurin aya amma ko ka sa ruwa da kuma amma albarka manzon Allah sai Allah ya ba mu in yanka rago Allah ya ce mu in mun yanka saniya mu ci wurin ci ma ba sai ga yadda za mu yi ba shi ke da daga dama kaga wani ya ce a musu balamu wani ya ce a yi tsire ko wani ya ce a yi kirishi wani ya ce a musu balamu ko wani ya ce a musu miyar soye wani ya ce miyar yanki ke ko ka farfa bayan daga dama duka wannan albarkar manzon Allah da ka fi kana da cikin sala da ya ce muku wani wani da rabu wani da zai mutu alaikum na zo ne domin in halatta muku shatin abin da da za a haramta shi a gare ku ba dama ku ci kamar yadda kuma manzon Allah ya zo ya halatta mana abin da da an haɗa ana mutu amma daga zuwan manzon Allah suka sa ya halatta mana amma sabanin alaji abin da ya sa Allah ya haramta mana cin alaji saboda in da muna cin alaji to za mu yi ɗabi'a irin na alaji in da muna cin kare za mu yi tafiya irin na kare domin duk abin da kake yawan ci za ka yi tafiya yanzu za ka koya musu a rayuwa masu yawan cin akuya da masu yawan cin rawo a bi a kuma ne bane yanzu mu a mutanen arewa hausawa musulmi na arewa kaga mu yawan cin rawo shi ke yawo saniya to shi yasa muke yi kawar kai yanzu rawo za ka masu kayanka ƙara ba zai ce ba shi za ka zai amma akwai yawa yana akwai yawa ya dinga yi mu kenan ko to ka duba da bila kan ruwan mara ku kana idan a cikin annabi sun da rafa da rayuwa da Allah ta hawo ka daga yi mu kenan shi da gani ba amal lisan idan ku ne wa ku ku akar ku huwa da amru bai ku ne rabbiya ta amani amma in kuma sai ne bai ku rabbiya a halin ku to daga dabi'a yana jin abu da kai ne suna yawan cin dabba za ka yi da jira to shi sa Allah ya amsa mana cin alade Allah ya amsa mana cin sarrafa da sauran dabbobi da ba za ki ba amma duk mutumin da yake cin cin wayannan abubuwa za ka samu ba sai da wannan dole sai ya yi da jira suna kira haka wani hukum bi ayatin rabbikum sannan mun zo muku da ayoyi daga wurin ubangijinku kaga ya ƙara nana sawa ثم ياتي ان في ذلك لآية لهم ويكون منه مصدقا لما بين يديه من التوحيد ويقين لهم بعض الذي فرض عليكم إذ وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتقوا الله وأتيكم ديني النبي عيسى إن أظن أن لا يكفرني لأظن أن لا يهدي إن الله ربي lalle Allah ubangiji na ne wa rabbu ubangiji kaga an da sai inna Allah aziz wa azimu bai ce Allah baba na ne baba a a rabbi ko inna Allah rabbi ba aziba lalle Allah ubangiji na ne wa rabbu kuma ubangiji kaga bai ce Allah uba na ne kuma uban uba kamar da ce wala Allah uba ko Allah da Allah kuwa Allah liliyar Allah kuwa daga inna Allah rabbi wa rabbukum to duka wannan ayoyi Allah yana faɗa wa manzon Allah ya domin a ƙaryata Yahudawa da Nasara waɗanda suke cewa annabi Isa ɗan Allah ne wai saboda an haife shi babu uba to in ba kuma maki ne cewa an haife shi babu uba ai wanda ya fi kamata ya zama abin mamaki annabi Adamu ne ko shi annabi Isa ga uwa ba uba shi kuma annabi Adamu ba uwa ma balle uba ba uwa ba uba zana yi zama maki ne wanne ne ya kamata annabi adam ko zaka wai su kuma cewa an ka ana yi ba ta cikin zaka uwa ba uwa shi da suka ce wai wai ai dan Allah ne wai kuma dan Allah ba ai za a haife shi ba ba ba uwa wai akwai wani akulata ne a Allah bai ya zo da kirista sai ka ce ka yadda annabi Isa Allah ne uwan shi aka ci ya ci ne yadda sun ci ne yadda to in ba Allah ba wayo ba nai a nuna muku ko ni ba da yake wa tun tun yayin da da ka ana Allah ya ce annabi Isa ya faɗa wa duniya inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah ubangiji na ne ubangiji fa abudu ko ta ba hada wannan abin da annabi annabi Isa ya yi umarni da shi cewa إن الله ربي وربكم فاعبدوه صراط مستقيم hanya ne madaidaici shi ne hanyar madaidaici wanda ke zarka ne zai kai ka hawa Allah Allah ya samu dace za mu kwana an sai Allah ya kai mu za mu tashi da rukuni na fata abin da bai yi da ya fara zada sai ku fara da kuma wannan wata fari da Allah ya ci gantawa da samawa ci alamin da ke kai ذكر إبراهيم ويقول على الأرض صلاة إبراهيم لا يزال مرة الصلوات على كرم لا تفاتيح لو نقرأ على الإيمان لو نقرأ على الإيمان